إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Godiya ga Allah madaukakin sarki da iyawar shi da ikon shi da kudurar shi ya yarda mun sake dawowa a wannan kafa ta rediyo sarauniya saboda ci gaba da wato amfanuwa da abubuwan da malam yake karantar da mu har yanzu dai muna tare da ah, malam abdulmalik wanda ya zo daga yamai Ah, muna wannan safiya mai albarka ta ah, wato lahadi litinin wanda ya daidai da jiya ban haɗa kwanan wata ba muna 28 yau kuma muna 29 ko kuma wata kalanda 28 na watan zulhijja hijira ah, dubu da ɗari hudu da arba'in da da hudu a wanda ya daidai da eh, sha bakwai ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da uku a malam jiya muna wato a gaba ta za mu shiga gaba ta uku Haka,
to sai lokaci kuma ya mana halin shi na'am, gashi kuma har yanzu muna dan cikin takaitaccen lokaci haka.
muna cikin wannan maudu'in da aka fara wato matakin nasara daga cikin matakan da aka karanto malam na farko akwai at-ta'allum Na'am, sannan kuma na biyu at-ta'lim na'am, wato na farko shine neman sani.
neman sani na biyu kuma in ka sani ka sanar Na'am, to sai na so kuma mu dan yi wani dan tsokaci na'am, akan wannan wato neman sanin na'am, wato kenan dole in na fahimci maganar mutum dole ya je ya nemo karatu ga malamai na'am, kafin ya ce ya bayar da Kafin kar- ya ce ya bayar da karatu.
Wannan wajibi ne, tunda wanda bai da ba zai iya bayarwa ba. Kuma ya za mu gane wannan da kyau, Mm.
wanda bai je nemo kuɗi ba yana iya ba wani kuɗi.
to sai nake jin kamar akwai wata ɗaƙura nan da za a ɗan kaɗe To, da za ka ji wani malami yana cewa shi babu wanda ya san malami ne haka.
to me za ka ce kan wannan So, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ما سوك اللهم رسول رمو أنا ce masu kallon mu da sauraron mu ina na koma ya mai kenan tun da gidan TV wani lokaci muke to yan uwa masu sauraron mu kenan muna muku barka da asuba da kuma muna ma dukkan jama'a fatan alkhairi eh lalle malam Musa wannan tambaya tana da muhimmanci kuma zan zan rikidar da ita in maida ta wani tsari to
shine cewa duk wani abu a duniya mm, yana buƙatar a san abubuwa guda biyu masu muhimmanci kansa ko menene wanda kuma kowa ya shirya don su ne abin tambaya a duniya in ana son a san ingancin abu kuma su ne abin tambaya a lahira to ta duniya mai sauƙi ta tunda da yawan mutane suna iya ƙetare- suna iya ƙetare matambayar duniya haka ne ko ba ka ba sha- to za mu haɗa musu innan duniya ba a yi musu wannan ba lahira sai an yi musu ita na makawa.
ba makawa kenan tun da nan duniya in kana da kariya misali kana da matsayi ko mulki wanda ba za a yi maka wannan tambayar ba Mm, ko kana da dukiyar da duk yadda aka so kana iya saka wannan dukiyar yadda za ka ƙetare ko kana da 'yan uwa ko kana da jama'a wadda za ta iya yin tsaye ba za a yi ma waɗannan tambayoyin ba to wallahi alahira ka shirya sai an yi maka waɗannan tambayoyin shine ake kira al-masdar wal masraf na'am ya an ce masdar da larabci tushen abu ba cikin ilimin nahau ba tushen kalima suke nufi ya an ce al-masraf shine wurin da aka saka abu to kenan yanzu idan mutum ya ce bai da malami tun daga nan ya kada kanshi don idan muka duba waɗanda suka fi kowa ilmi a duniya kaf su ne annabawa ba wanda ya kai annabawa ilmi ba wanda ya kai su sanin Allah to kaga koma al'amarin da ya shafi duniya su Allah yana gaya musu yadda za a yi ne ba wai sai sun yi karatu ga ɗan adam ba a wani lokaci in ba al'amuran na duniya ba to a nan abinda nake son in ce cikin annabawa ma shugabansu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba to shi da fi kowa ilimi ya fi kowa sanin da'awa ya fi kowa sanin alkur'ani kuma hadisin maganarsa ce da aikinsa da abin da ya ga ana yi mai kyau ya bari aka ci gaba da yi da wanda yake mummuna ya hana shi ne ƙarshe da an zo gare shi sai dai a yi baya ko ba haka ba to yana da malami kuma malaminsa shine jibrilu kuma Allah ne ya faɗi wannan a cikin alkur'ani ba wai ni ne na faɗa ba Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi karatu malaminsa kenan mala'ika jibrilu ina fata an fahimce ni ga wannan kuma dake son ɗaliban ilimi su yi hattara saboda rashin sanin yaren larabci da kyau yana kai ka wani lokaci ka abka ga rashin sanin alkur'ani mai girma kuma in ka san larabci ba shi ke nuna ka san alkur'ani ba dole sai ka koma ma malamai ka san mustalah ilimin alkur'ani da ilimin hadisi da ilimi na shari'ar musulunci suna da dokoki wanda in baka san waɗannan dokokin ba in ka ɗauki larabci gundarinsa za ka yi ɓanna amma shi larabcin shine wasila hanya ta gane alkur'ani da sunnata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shari'a ta addinin musulunci na Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya san da shi shine mai tsananin karfi jibril ko ba haka ba to kuma wani lokaci sai Allah ya ce shine sanar da annabi ko ba haka ba ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum an yudilluk وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba to nan Allah ya ce shi sanar da annabi can kuma cikin suratul najmi wagga aya tana cikin suratul nisa wa allamaka ma lam takun ta'lam cikin suratul najmi kuma sai ya ce jibril ne sanar da shi to kaga na ra'ayin wannan harka kaga idan mutum bai fahimci yaren larabci ba bai san shi ba zai iya cewa na an samu tufka da walwala ko tumka da walwala kai da ake cewa ko cin karo da juna kaga dole wannan kana bukatar malamai sai sun yi maka bayani shine yanda an ka ce Allah ne ya sanar da annabi to ilimin asalin shi daga wajen Allah yake kuma shi ya turo jibrilu kuma da izinin Allah aka yi shi kuma jibrilu da aka ce shine wato ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shi ne Allah ya turo ya sanar da shi kinan da izinin Allah aka yi idan muna son mu gane wannan a gurguje sai mu ɗauki kamar gida wani hamshakin mai kuɗi sai a ce ya gina wani irin gida na ban mamaki idan aka ce ya gina shi ba ana nuhin shi ya zo ba ya yi rami ya yi fondation ya buga bulo ko birgi ya hau da ginin har ya kai ƙarshe ana rufin da izininsa aka yi da kuɗinsa aka yi idan an ka ce injiniya gina shi kuma ba a yi ƙarya ba don injiniya shi zo ya tsara yadda za a yi ya an ka ce magina da laborori suka gina shi ba a yi karya ba domin su suka ɗauko bulon suka ɗora to irin wannan isnadikin kaga cikin balaga ilimin isnad a da kyau ka san shi ka gane me yasa an ka danganta abin zuwa ga wani me yasa aka danganta abin wato zuwa ga wani ina fata ana fahimta ta da wannan ne zaka iya ketare matsaloli da dama wanda zaka zaha alqur'ani ana kama su irin wannan shubha kaga waɗansu daga cikin wato turawa masu karatun kasashen musulmi da na afirka suna nuna cewa alkur'ani kala kamar uku ne an gane ko ko kuma kala hudu akwai alkur'ani na allah akwai alkur'ani na jibrilu akwai alkur'ani na lauhin mahfuz akwai alkur'ani na jibrilu akwai kur'ani na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani lokacin kuma su ce uku ne saɓani dai irin na tunani irin nasu an gane ko to me shi ba hasu daga ina suka samu wannan sai suka ce ai shi alqur'ani suna son su tado wata aqida ce ta mu'tazila wanda ta jima a cikin addinin musulunci dan dama ɗabi'a su wani lokaci sai su je cikin addinin musulunci su ɗauko wata rubabbar aƙida wadda can dama musulmi sun yaƙe ta sai su rayar da ita su ga yadda za su samu wasu musulmi kuma waɗanda ba musulmi ba ne amma suna can su musulmi ne don su tallata wannan aƙidar a kawo hargitsi da yamutsi a cikin ƙasashen musulmai sai suka ce to ƙur'anin da a cikin lauhil mahfuz shi jibrilu sai suke nuna cewa ma ba zancen ma lauhil mahfuz suke yi ba ma'ana alƙur'ani Allah ya tusanya a cikin zuciyarsa alkalamun nafsani kamar yanzu abin da nake tunani in ban faɗe shi ba suka ce to haka ne Allah ya jefa alkur'ani cikin zuciyar Jibrilu shi kuma Jibrilu da ya zo sai ya jefa wannan ma'ana an gane ko cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne wannan ma'anar da aka jefa mishi sai ya isar da ita da sakon larabci ana gane ni kenan da bature ne na faransa da qur'ani da faransi zai koma shi to haka ne suke son su mai da kamar sakon annabawa tun da misali annabi musa littafin shi da yaren bani isra'ila ne misali ko wani annabi allah ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahum wannan suna kokarin kore lafazan alqur'ani daga wajen allah suke ma'ana alqur'ani ce daga wajen allah kaga wannan wata shubha ce ina fata ana fahimta ta ya za mu gane wannan sai su ce to kenan an ce na zalabihin ruhul amin an gane ko ko wata kira'a na zalabihin ruhul amin kaga wanda ya sako da alkur'ani shine jibrilu kenan ya zo ne da shi sannan sai ya gaya ma ya jefa wannan karami cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ba haka nan bane lafazin alkur'ani daga wajen Allah yake kuma ma'anar alkur'ani Allah ne ke bayyana yadda yake so a yi da wato a fassara alkur'ani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ko yayi a aikace ya fassara wanda kuma wannan zaka iske waɗansu musulmi suna cewa ai shi alkur'anin ma wahayin shi kala biyu ne alhali a aqida ta ahli sunna dukkan wahayi na alkur'ani da ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ne wato yaqzatan manzon Allah sallallahu alaihi farki ba a taɓa wahayin alkur'ani manzon Allah yana bacci duk da ke ana iya ma'annabawa wahayi ta fuskar suna bacci abinda suka gani cikin mafarki amma da shi alkur'ani a'a sannan kuma shi alkur'anin nan ba ma'anarsa ce aka jefa ba don suna cewa wa innaka latunqa alqur'an min ladun hakimin alim Allah ya ce kai kana karba alkur'ani daga hakim shine Allah sun kace kenan kaga an cire jibrilu amma sun manta kuma suna cewa ai Allah ya ce qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika kace duk wanda yake kiyayya da jibril to shi ne saukar da shi a zuciyarka sun kace kenan kaga ma'anar ce alhali suna cire suna barin wasu bangarori na ayoyi inda Allah yake cewa wato inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana inna alaina jam'ahu kadiba cikin sahih al-bukhari abin nan afar na ibn abbas inda yake cewa inna alaina jam'ahu fi sadrika ai taro da alqur'ani a cikin kirjinka gare mu yake an gane ko fa'iza ƙara'nahu idan muka karanta maka shi nan ma'ana ba wai annufin Allah ya karanta ma annabi idan muka turo jibrilu ya karanta ma da izininmu to fatta bai ƙura'ana ka bi wannan karatun alƙura'ani to kaga ashe yana daga cikin abin da ɗaliban ilimi suke kutsa ma mai hatsari wani lokacin suna ɗauka aya guda ko hadisi guda kawai sai su tsammanin matsala ta ƙare alhali akwai ayar da tana buƙatar ayoyi da hadisai akwai hadisin da na buƙatar hadisai akwai ayar da tana bukatar ayoyi masu yawa ko kuma hadisin da na bukatar hadisai da ayoyi sai da mutum mutum ya fada cikin mummunar fahimta kuma yana ganin wato a daidai yake tafiya to kenan kaga dole irin waɗannan abubuwan yana da kyau ɗaliban ilimi mu zage dantse wajen neman ilimi kuma in muka ga abin da bamu gane ma ba ba laifi bane mu tambayi malamai ko abokanan mu wani lokacin ma ɗalibin da bai kai ka ilimi wata rayuwa ya fahimci abu kai baka wato fahimce shi ba an gadi da kyau ko to wannan shi ne abin da muke son yan uwa su fahimta kenan da an ka ce allamahu wanda ya sanar da shi ana nufin da Allah ce kuma shi ne sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan maganganu ba su karo da juna ba an gadi ko sannan kuma ya nuna tushen ilimin tushen wanda ya zo da ilimin ma shi ma sai da aka karanta madalla masdaruhu kenan to sai kuma masraf inda aka sanya abu an gane ko manya-manyan ni'imomi a duniya guda uku ne wanda suke da alaka da mutum kai tsaye shi karan kansa ilmi mulki kuɗi to sai mu dawo zuwa ga magana almasdar ya aka ka samu mulki almasdar ya aka ka samu ilmi almasdar ya aka ka samu kuɗi almasraf ina ka sanya mulkinka ya ka gudanar da shi almasraf ina ka sanya iliminka almasraf ina ka sanya kudadenka duk dan adam ya shirya ma wannan tambaya gaban Allah daga cikin ni'imomi akwai mata akwai ƴaƴa akwai dabbobi misali suna daga cikin su ma arziki ina ka samu waɗannan ƴaƴan ta hanyar halat ko ko ta hanyar zina bayan ka same su ta hanyar halat almasraf shin ka nuna musu sanin Allah da addini yadda za su amfani kansu su amfani al'umma duk dan adam ya shirya ma wannan amsa wato ranar tashin alkiyama imanin duniya ka fi karfin aima to shi yasa wanda wato ko an yi aron gizon mi aka ce mishi ƙuri'u ƙuri'u yawwa an wuce yawwa to can akwai can sai an yawwa caji na ce yana jiran ka Inna lillahi.
to wannan shi ne abinda da yawan mutane ba sa hankalta ma to kaga inda mutum ya san wannan ya zabura ya tuma lokaci guda ce ai shi bai da masal- bai da malami a to ai daga nan ma ka da kanka tun da ilimin da baka da wanda ya karantar da kai a turai akwai jami'o'i ana karatu zaka duk wani profesa zai faɗi CV yake shaɗa fitima CV da faransanci an gane ko ya bada tarihin ya fara karatu a primary school ko a nursery school ko mu ce abin da Ba da primaire tarihin karatu.
yau ba da tarihin karatunsa ko ba karan bane ko mu ce jardin d'enfant ya ce nursery school misali ya hudu inda ya yi college ya yi lycée ya yi university ga yadda an kai ko ga waɗanda suka koya mashi aiki ga institution da ya karatu amma haka kawai sai mutum zuce shi professor na babu wanda ya taɓa karantar da shi Dai- to shi kenan sai ka zo ka ce Ba ni da hankali.
to a karama kalla yanzu sai mutum ya zabura in ba kasashen mu bai ce shi babu wanda ya sanar da shi kuma a ɗauki karatu gare shi kaga abin sai mafi yawa ga ilimin addini ake ma yawwa to ai saboda shi ilimin addinin babu wani bincike an gane ko ba wani bincike wanda za a yi ma iyaka dai in ka tashi dora mutane cikin hanya alaka sai ka halaka Maganar su da ke je tana da muhimmanci a samu malamai masu tace madalla kuma ko ba ko ba a yarda da su ba saboda muna da abin da yake bata addini misali wannan cewa kowa yana da injinin ya faɗi abin albarkacin bakinsa akwai wannan an gane ko Tana to bada gudunmawa.
to abin da ake abin da nake nufi ba dole ba kaga eh, zamanin sai ni kunci general sai ni kunci da yin shugabancin kasar Niger shi ba soja bane ba malami bane amma shi ya kirkiro association islamic Mm.
ya ce to shi ba malami bane amma a yi association islamic wadda tana da kamar wakilai manya-manyan malamai a kowace wani bangare na ƙasa a kowace jiha a kowane gari a kowace gunduma idan ka ce za ka yi wa'azi to waɗannan malaman su da suka yi karatu tun da shi bindiga ya karanta bai karanta ƙur'ani ba su jaraba ka in ka cancanta ka yi bayani sai a barka wa haɗu kullum zai haƙƙin haƙƙa haƙahu kaga a wannan lokacin da mutum ya tashi zai wa'azi sai a ce ina takarda yanzu a kasar saudiya da muke ganin cewa kaza ai suna gaban mu ta fagen ilimi da sanin tsarin addini amma a saudiya ba ka yin wa'azi babu wata shaida ta malamai da ta baka dama kai wa'azi yanzu na karanta a gidan kasu to mu ba muna cewa na a ɗauki irin wannan dokokin ba saboda ci gaban da tsarin da al'umma ba ɗaya bane Amma amma ya san idan me mutum yake ya yi yi.
banna a san ga malaman da za su iya nuna wuri kaza ba haka nan bane gaskiya kamar ina fata ana fahimta ta wuri kaza ba kanan bane idan aka ce kowa zai faɗi abin albarkacin bakinsa yayi magana cikin addini bai da ilimi wannan yana daga cikin abin da ke kawo hargitsi shi yasa malamai na Allah kullun zaka ji suna cewa ayi hattara da wani sai ana dariya ana cewa akwai da izini sai ji a dauki makamai kaga magana sai ta ta- kayan azabura a ce yanzu ya canza tunanin matasa da dama kaga wannan mushkila kashe ta yana da wahala amma tun lokacin da aka finci mutumin dan tana yiwa ma abinci kama haukaci ne dama bai da hankali ya ja kwaya ta yana wato ya sha kwaya ya eh, busa hayakin shi na daga ta nuna mai ga aure abin da za a yi kaga kenan irin waɗannan matsaloli ana iya cin karasu wancan ta wannan hanya malam ai ko wancan na uku Mhm.
shi mai kuɗin yanzu a haka kawai a ga mutum bai je ko ina ba kawai a gan shi da kuɗi rana tsaka Mhm.
a ga mutanen gari har dangin shi ba za su yadda ba haka akwai wanda ha uba na ya ce bai son kuɗi ne dan bai san inda ya samu su haka da haka rana tsaka an gane da kuɗi Haka.
da karatu kaɗai aka yi ma wanga eh shi karatu dama na gaya maka ma'ana ka san shi dan adam yana gudun halaka in yana ganin ta kusa Mm.
ban gane ko ban san ko ana fahimta ka ba yanzu misali saboda yana bari bari in bada misali saboda wani wani zai iya cewa an faɗi magana a dunkule to yanzu mutum na bai taɓa iya tukin mota ba mm.
bai taɓa zuwa bai jaraba tukin mota kawai sai aka ɗauko mutane aka cika mota da mutane fasinja Mm.
fasaje kenan sai aka ce to ga direban ku wanda zai jan ku ana shiga to fa direban mota fa iya abin da zai yi tuka ko in bai iya bai kai ku lahira to in kuna musulmi wa aljanna za ku to amma direban motar addini in wa ya ja ku ba daidai ba ko da kuna nan duniya kun rayu iya daɗin da ake ji kun jiwa idan wa an ka mutu fa tazarci na za a yi jahannama kuma wahalar da ba ta da kai ƙarshe to kaga saboda shi wannan idan ya ɗauka yanzu na ana ganin halaka Ga ta haza.
shi yasa kowa bai yarda amma shi wancan din saboda halakar tana ganin su tana da nisa shi yasa sai a yarda da cewa kawai wani ya faɗi abin da ya ga dama Allah ya muna a cikin addini amin akramakallah sai muna iya shiga gaba ta uku kenan ko to to kenan da'awatu ila ad-da'watu ila Allah ita ma tana da kamar silsila ne tana da alaka da wato eh, gabobin da wato suka wato eh, gabata kenan idan muka zo wajen addawa ilimi ne wanda yanzu zaman duniya da muke ciki da'awa kamar shi ne mutum ya yi kira zuwa ga Allah da ƙasashe suka ci gaba sai suka ga wannan fagen yanzu ba don can abar mutum bane ya yi karatu a jami'a kawai yanzu ya fara da'awa sai suka keɓe wani ɓangare a jami'a sunan shi ƙismu da'awa bangare mai kula da yadda mutum zai yi yin da'awa ya yi wa'azi ya kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ƙasar saudiya yanzu in ka te ko a jami'ar madina za ka ki akwai kismar da'awa in ka te a ƙasar libya misali za ka iske a jami'ar da na yi karatu akwai kismar da'awa wal hadara kismi na da'awa da kuma wayewar duniya ta yau ko waye ma duniyar yau in ka te a ƙasar misra yanzu akwai kismar da'awa za ka karanci nassi kuma za ka ga ga yadda za ka ganar da mutane nassi to kaga ashe yanzu da'awa ta ɗauki wani salo wanda ko da baka je ba kuma ba dole bane dan akwai kurakuran da suke faruwa waɗansu daga cikin ɗalibai sun san kismu da'awa wani lokaci bangare ne wanda babu yawan har da a cikin sa shi yasa sai su nemi wannan wurin don yana da sauki kai ka ƙare kika tahuwarka to wannan kuma ba shi kilo don ka karanta da'awa ba ka iya da'awa karanta ka'idodin da'awa daban shigowa cikin al'umma hili a shiga hili a shiga da'awa daban shi yasa da yawan waɗanda ba su ke yin irin wannan bangare wani lokacin suke yin ishuwi ba sa samun cin nasara domin ko da ka yi kismu da'awa kana da buƙatar ka dawo gida ka ci gaba da karatu wajen malamai musamman ka iya fassara ba wai larabcin daban su laraba in kai musu magana larabci suna ganewa muna sai ka fassara wa mutane da yarenka kuma ba wai za ka zo ne kai kai musu kutamce ba in in fassara abin za ka yi irin yadda yaren su yake to kaga musamman yanzu in ka duba wanda ya karatun soro a gida in ya je jami'a in ya dawo bai da bukatar wannan ma'ana yana da bukatar ya ci gaba da karatu ko da ya ƙara faɗaɗa iliminsa amma dai yana da abin da zai iya yin da'awa kai tsaye to amma wanda bai karatun soro ba kawai wani galakol ya yi misali faranko arab mai tarsa shikenan in ya je sai ya iya larabcin amma in ya taho bai iya yin da'awa sannan kuma yana da buƙatar mutumin da zai da'awa kada ya fara da'awa sai ya san mutanen da yake rayuwa ya san cinsu ya san halayensu wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi ya iya yaren su kuma ya san su domin in an ce mutanen ka kai ka san su su sun san ka to kaga wani zai zo da awa a yank- a tura shi a wani yanki kafin ya fahimci yankin kawai sai ya zo ya fara karshen ta sai a yi eh, harbin kwanto kura eh, abin nan harbin eh, harbin eh, da jaki yake ma kwallo Mm.
an gane ko kaga jaki in zai buga kwallo lamari za a ga mamaki ciyon mutane daban kai ko inda kake bugawa daban ko ko ka zo ka dauko abin da ma ba da awar zai yi ba kamar ma abin zai rugu zama da awanni gaba daya domin za a tada fitinar da ma za a dinga zancen kira addini wani jidali yawwa to kaga ashe dalibin ilimi ko da yayi karatun da'awa ba shi ke nuna ba wato ya iya da'awar dole sai ya koma ƙasa ya san al'umma kuma ya yi karatun tsoro ya san yare yadda zai fassara abubuwan da ake bukata shi bangare da'awa shi na daga cikin bangare na karantarwa na'am bismillah wato da yake eh, malam jiya mun ɗauko bayani akan ɓangaren shi neman ilimin duka ɓangarori guda biyu na'am to zan iya cewa kila wannan da'awar tana shiga ga shi wanda ya nemo ilimin ya zo ya bayar da shi kuma ya kira zuwa gare shi kamar yadda ni gani wasu wasu malamai ko da na fannin karatu wannan na duniya ko na yare ko na wani kimiyya da fasaha da sauransu za ga ko kisimi in ka gama ka ta yi lisans ka za ka yi takhasusi sai ka ji wani ya ce ma misalin kismin larabci sai ka ji malamin balaga ya ce ma ka zo ka yi balaga wannan na adab ya ce ma ka zo ka yi adab na'am yana shiga cikin wannan da'awa zuwa ga ilimi ko kuma yanzu misalin kana ganin cikin kafafen sadarwa Mm.
kowa yana kira zuwa ga shi fil ɗin shi abin da ya sani Na'am.
kaga yana koyar da shi Na'am.
yana daurori a kan shi Na'am.
kuma yana ya buɗe feji yana kwatanta wa mutane yadda wannan abubuwan suke Na'am.
yana shiga cikin wannan addawatu ilaihi Eh, yana iya shiga cikin adda'awatu ilaihi an gane ko eh, in an ce takhassus wani bai san takhassus wata da larabci ne mu ce speciality To.
kamar mutum ya zarfafa iliminsa a cikin wani bangare ka san masu sauraron mu wani zai ce mun mun yi magana mu kadai mun kyale shi Mm, na gane.
kamar Ah, eh, kamar wannan ma ina son in yi magana ga ɗalibai duk yadda ake kiran ka a wani bangare mm, to abu na farko ka tsaya ka gane shin bangaren nan in ka shiga zaka iya karatu na ɗaya kenan na biyu shin bangaren nan ana da buƙatar shi cikin al'umma yawwa.
sannan yanzu misali mai fizik shimi ko mai mat Mm, idan yana koya wa mutane kan mu ɗauki kamar ba aiki ne ke yi na Allah ba idan dai ni ya shidan musulmi su samu ilimin da za su iya ɗaukan nauyin kansu wata rana mm, an gane ko abu ne mai muhimmanci domin wannan nesa ana ganin cewa duk wanda yake aikin gwamnati wato kamar cikin ikis ikis din nan shina ta zana su kuma shina samun lada musulmi da suka karantar da turawa ilimin mathematics da ah, ah, sauran ilimin muka na bincike
Mm, kuma suka karantar da 'ya'yan musulmi suna da lada in don Allah suka yi Allah.
don mi don shi wannan ilimin da shi ne musulmi za su samun sa duda yau kowa ya gani ƙasar rasha yau ta tunkari ƙasashen turawa tana yaƙar su ba da ba da ayoyin qur'ani na ba ba kabbarori na suka yi ba Mm, bindiga ta aka halba su ma su halba wannan ilimin na duniya da gare su shi yasa suka samu dama kare ƙasar su yau inda za mu samu ilimin da matasa za su samu ilimi ingantacce wasu abubuwa da da su ne ake mamayar mu ake tilastar da mu sai mun yarda da wasu abubuwa wallahi,
inda muna da wannan ilimin wallahi ma- kaga ai jihadi ne mai girma to sai ka iske ma'aikacin gwamnati misali yana ganin kamar shi gwamnati yake ma aiki yayi asara an gane Ya ko malam zan ce zan ce ba wai inda muna da ilimin ba.
Na'am.
inda ana sarrafa mana ilimin dan gaskiya muna da shi wato abin da nake nufi ai ilimi bangare biyu ne eh ilimi na karatu da na sarrafa shi idan da kayi karatun baka sarrafa shi ba ai har yanzu ana nan akwai saura kamar abin da ke nufi ai sarrafa shi yanzu inda muna sarrafa ilimin Yawwa.
mu kera mota mu kera kaza ai da mun rage maka mu wasu matsaloli masu yawa kuma da zaka ga ana jin tsoron Allah mu.
ya ba dan Nijar zuciya yayi makan shi malam Na'am. To wannan aka makalla yana daga cikin abin da ya kamata masu karantar da ilimi na boko su gane cewa idan sun yi don al'ummar musulmi ta ci gaba.
Mm, To salarkin da ake basu ko salari ba wai an biya su bane an basu abin da sun ka ba da lokacin su ne don su ɗauki nauyin iyalin su Allah ne ba su lada. Yawwa amma in ka ɗauki cewa a kai kana yi don ka samu salar kawai to kidan baka da lada.
babu lada To wannan kuma shine kamata da yawa daga cikin masu da'awa su fahimci cewa dan kana karantar da alkur'ani ba shi ke nuna wanda yake karantar da mathematics ba Allah yake ma aiki ba. da yana daga cikin abin da muke tunanin duk wanda kaga shi na karantar da mat kamar shi aikin duniya da yake yi kai mai karantar da alkur'ani a'a mai karantar da alkur'ani shi ma in yana yi ne don saboda a bashi kuɗi ba wai don saboda a'a ya ba da lokacinsa bane abinda ake bashi don ya rike iyalinsa ne yana fatan al'umma ta ci gaba shi ma ai sai a tashi tutar babu tabbas to yana da kyau mu fahimci wannan Mm, to don haka kuma mutum ya buɗe wani shafi ya karantar da wani ilimi sai ya zama to ilimin nan in ba na shari'a ba ne ba ƙur'ani ba ne ba hadisi ba ne to yana da buƙatar kuma wasu dokoki ya zama to ba ilimi ba ne wanda zai cutar da al'umma mhm, sai mutum ya buɗe shafi yana koya wa mutane rawa mm.
yadda za a tara 'yan mata Ah, da samari an shiga wani abu dance kenan Mm, to kaga wannan ba ilimi ne yake ganin shi yana yadawa amma ɓanna ce yake yadawa kenan ya kamata ya zama to ilimin na wanda al'ummar musulmi tana da buƙatar shi ne ba ilimi ba ne wanda zai cutar da 'ya'yan musulmi ya maida su baya mm, kaga duka irin waɗannan abubuwan ne da buƙatar mu fahimce su ka yi karatu an ji ka yi karatu ka karantas kuma ka kira mutane zuwa ga wannan ilimin don saboda al'ummar musulmi ta amfana da baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya uwace maka na fata an fahimce ni mm.
to wannan shine mataki na uku na cin nasara ga mutumin da yake da eh, waɗanda muke tattaunawa dai akan su lokacin da muke tattaunawa akan su a cikin wannan maudu'i mai faɗin gaske na'am
sai gaba ta hudu kenan To, eh, gaba ta hudu shine wato abin da ake kira as-sabr Mm, da sadun da ba'un da ra'un shine as-sabr hankuri. In an ce as-sabr da sinun kuma shine nufin jarrabawa. Shi yasa da yawan dalibai wani lokaci yawwa. An gane ko in an ce as-sabru da sa'un kuma kamar yana iya kuma zuwa ga ma'ana ta halaka.
mm, An gane ko ko kuma nana cewa in an ce sab- sabir shine mutumin da ya dage akan abu. shi ko sabir mai haƙuri shi ko sabir da sinun shi ko wanda ya jarrabe al'amura to kaga duka irin waɗannan abubuwa daga cikin abin da ɗaliban ilimin lokaci ba su ma fahimci kalimar yaya take ba sai su zo su faɗa ko su ce an yi kuskure rubutu saboda shi mai suwa don ɗaya sani ce a nan ba su babu sinun a kai ka san babu sinun ka bincika duka malamai sun ce baka babu mai sinun kaga akwai matsala to a nan abin da nake son in ce shine cewa babu wani abu wanda za a shiga ana rayuwa in ba a yi haƙuri ba a ci nasara babu shi ko aljanna in ba a yi haƙuri ba ba za a same ta ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan a cikin ayoyi daban-daban mala'iku idan suka shiga cikin kofofin aljanna suna ce ma'an aljanna salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da ko ba haka ba Allah ya ce wajazahum bima sabaru jannatan wa harira inda ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kuma babu wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani irin hakuri wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin wasbir wama sabruka illa billah wa li rabbika fasbir mu'minai su ma a ce musu ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri yana daga cikin abin da ke sawa kasashe kamar yanzu kasashen mu na Afirka da kasashen Larabawa muna saurin fadawa cikin tarkon makiya saboda bamu da hakuri da an taba mu sai mu ce zamu kai hari wanda ya fi ka karfi in ya kama hari labewa ka kai haka samu ka ga ta ina ne kai ga kamar yadda martani matasa waɗanda suke kokarin fafutuka sai suna son kawai a fara fafutuka yau a ce nasara yana yiwa sai kun mutu sai ƴaƴan ku sun zo ko jikokin ku sannan abin zai tabbata to sai zaman to muna son a'a kawai yanzu yanzu a sha, sha yanzu magani yanzu dumkin gobe kasuwa yanzu wani bahaushe ko ba haka bane ban sani ba ko karin magana yan uwa sun san shi ɗaukin gudu kasuwa kamar mutumin da zai kai kaya kasuwa ta ƙauye galibi dai a sayar da su to kuma lokaci ya ƙuri kuma shi tela bai ƙare ba sai a ce to yayi kokari duk yadda za a yi da bubbuga kenan ɗumkin da ake son gobe ake son aka shi kasuwa ko ko abin da suke kira wanke bushe yawa ko wanke bushe san shi ba wannan mustalaha ba da yawa yan uwa suna ji ana cewa wanke bushe sun san shi wajen kamar a daura aure yau ka san mu galibi da in an ka daura aure kafin a daura aure an ka sa amarya lalle sai ta yi sati to amma an ka ce wanke bushe shine kamar yau ake wanke amarya yau ake kai ta to shi ku ba bushe ba ana nufin amarya ta bushe ba a'a kamar mutum na yana da sutura daya ko complete daya sai shi wanki sai shi shanya ga rana ya tsaya shi na jiran ta bushe sannan ya sa hanan na aka hada wannan wato connection din shine kuma ake ce cin masara akumundu shi akumundu wato idan aka bashi masara kasan ana gasa masara wani lokaci ko ko a dafa ta da a sama ta gishiri to shi akumundu in yazo cin masara da wannan masarar da wannan toton na masara gaba ina to shine cin masara akumundu ko kuma a ce bugun ashana kasan shi dan ashana da an bada fast yazo tana kamawa to yana daga cikin abin da yasa muke faduwa cikin al'amura rashin hakuri da kuma gaugawa kai ga nasara idan muka duba tura wannan da muke ganin yau kasashen su sun ginu ba rana ɗaya ne aka gina turai ba za a yi shekaru aru aru ana aiki mu kusan muka yanzu yanzu mu ga kasashen mu sun ginu mu ga jami'o'i mu ga mun fara kere-kere wannan hayaniya ce ya kamata mu gane cewa a'a ya za mu yi mu gina waɗansu ko da mu dan adam yana da takaitattar rayuwa amma tunani yana iya shekaru aru aru kenan dan ni ban ga cin nasara ba ba matsala bane lokacin da ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya musulunci ya tsaya ne a jaziratul arab amma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka yada addinin musulunci da adadin musulmi bai ma kai miliyon miliyon ɗaya ba zamanin mazo ana zancen mutum dubu ɗari ne dubu ɗari da hamsin ko abin da ya kamata haka yau ana zancen mutum biliyan biyu ko miliyar biyu kaga ashe manzo sallallahu alaihi wasallam bai ga wannan adadin mudarrasa amma da yake ya karanta sai ya bar wanda zasu yada abin yau ga abin ya gani duniya kuma yana ta karuwa yana ta karuwa to kaga ashe da tsarin gwamnatoci da tsarin malamai da tsarin yan fafutuka da waye da waye wani lokacin sai muna ganin kamar gwamnatocin mu ba sa kokari ba haka nan bane in an ka gina abin da zai gina al'umma an yi kokari ba dole bane gwamnatin da take aiki a yanzu ita za ta ga cin nasara madalla sai ta yi cin ɗan lokaci kaɗan wannan duk yana daga cikin rashin wayewa abin da ke cuta mana kwarai da gaske kai ka fara kafa makaranta kuma dole sai ka ga ɗaliban ta sun zan wani abu a duniya ba haka ne ba kai dai ka karanta ka tafi ɗaliban ka sun ɗora ka tafi ɗaliban sun ɗora wata rana sai a ce makarantar na shekarar ta saba'in wata rana a ce ɗari wata rana ma a ce dubu ko dubu da ɗari biyar ba kai na annan shekara 1500 ba zatin jikinka amma abin da ka kafa shi ne shekara 1500 yana tafiya da wannan ina kira ne zuwa ga al'ummominmu mu zamanto al'umma ce wayayya muna da haƙuri muna da juriya muna da fahimtar rayuwa tana da buƙatar waɗansu abubuwa ba yadda za a yi a kafa su lokaci guda a ci nasara amma idan an yi su da kyakkyawan niyya za a samun cin nasara don haka gina foundation kuma abu ne wanda yake yana da muhimmanci ko mu ce gina base ko base sai an bi a hankali an tabbatar da an yi base mai kyau sannan al'amari zai yi shi yasa ma malam bahaushe yake cewa gaugawa ba ta kunu kaga idan an kace za a yi kunu da gaugawa ta ruwa ba su zahi ba ana zubawa abin sai zan ba kunu ba to ka gani shine abin da nake kira zuwa ga masu da'awa waɗansu abubuwa da muke ƙoƙarin muna da awa yau muna son kawai mutane su gane wa addini yau akwai abubuwan da ba haka ba ne ko ba haka ba mutum ya kafa makaranta yau yau shi ke son ɗaliban shi su gane ilimi har su zan mallamai ba haka nan ba ne kai dai ka yi iya abin da za ka yi ka tsaya allah subhanahu wa ta'ala ya san iya ƙoƙarin da ka yi wato gaugawan nan malam tana cutar da ɓangarorin rayuwa da yawa eh kwarai da gaske kowane ɓangare dan na ga kamar mafi yawa matsalar da muke samu nan mutanen wajen misalin koyon aikin hannu na'am ko wajen koyon kasuwanci na'am mutanen mu musamman dai mu gare mu ƙasa hausa ban sani ba wasu yarurruka can amma gaskiya ana samun matsala wajen gawa nan za ga yaro ya zo an kawo shi shago ya koyi sana'a na'am sai ka ga yau yau so yake nan da sati ko wata kaga shi ma yayi yayi abin kanshi inda nan sai ga an barke tsakanin mai gida da ko wajen aiki koyan aikin hannu na'am to na fahimci wannan gaugawa tana sa har ya haifar da shi yaron ya hidda kai ne ya yaya kanshi in ma mai aikin hannu na sai ga sun zama yan gyara sa'a na'am wato akarwa kallahu wagga magana tabbatattan magana ce in mun ka ɗauki rayuwar mu gaba ɗaya shi haƙuri in akwai shi haƙuri in akwai shi a cikin al'amari to za a ci nasara illa haƙuri guda ne shari'a ba ta yadda da shi ba hankuri kan saƙon Allah don kasan mummuna da wani abu sai ka ji an ce ai don hankuri yana da amfani a a akwai hankurin da yan an yi shi wutar jahannama za a Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allah rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha kafirai da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai suke rike rikon sa ba sai abin izgiri abin yi ma izgiri suna cewa a hadal ladhi ba'atha Allahu rasula Allah shi rasa wanda zai turo sai wannan yaro in tunda sun fishe yawan shekaru in ka da la yudilluna an alihatina la an sabarna alaiha sun kace yayi kusa batar da mu daga allolin in ba da muka hakuri akan allolin namu ba to kaga wanga hakuri in an yi shi jahannama za ko ba gaskiya ba nasi ni kuma na alqur'ani ba magana ta bace kuma Allah ya ce a cikin suratul sad wannan aya ta farko tana cikin suratul furqan وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم suka ce a ta hankuri akan to wannan hankuri Allah bai da shi ba in dai hankuri na kan sabon Allah Allah bai da shi ba amma in hankuri ne kan wani abu da ake yi maka ba na sabon Allah ba to in kai hakuri nan ne zaka ci nasara wato malam kana nufin kenan yanzu akwai akwai akwai akwai ya kamata mu magana ta shigo da gyaran niyya a cikin al'amarin maganar da kai kasu da abin da tuna yanzu mushen nan da aka da madani da aka watsa a daji da ga wani mushe ma ya ya bata ma wani inspector rai ko na abu an cilla shi can wani daji wanda kahin shi kawo hanyar mota ma sai ya kwan haka idan ya yi haƙuri a kan wannan karantarwar da yake malam yana da ladakin in dai yana yi ni don saboda wannan ƙasa tamu ta musulmi wanda majority musulmi ne ƴaƴan musulmi su koyi ilimin da ba za a cuce su ba ba za a cuce kasar su ba yana da lada in yana yana kuma don a samu kuɗin kayan miya to kuma lalle akwai gyaran niyya nan dan wani da yawa wasu da yawa ba su san cewa suna samun lada a cikin wannan ake ai shine muke so al'umma mu tawaye haka maka Allah ya da mun dauki karantarwa ibada ce da wa zai zo kwance mu da boko haram babu ai shi wani garin yake wannan aikin kwata-kwata bai da alaka da addini malam musamman mata ai sai ka ji ta ce wallahi bai wa in yi lokol kuma in ke cin amfanin ta da haka ana ta hada da miji yawa a'a ba amfanin ta muka ce ba a ci ba amma a ci amfanin ta ta kowane bangare a duniya da lahira a tana nuhin ta samu yan kuɗi wanda za ta rike kanta ko eh shine wannan gaskiya wallahi ba ma waɗanda sun ka karanta kamar tsarin boko ba har waɗanda sun ka karanta addinin ba tunda muna da ikon franco arab yanzu wanda yake karantar da hud islamic misali tarbiyyar islamiyya amma shi bukata ta kawai a bashi salari kaga an tabka asara gashi yana karantar da musulunci amma tarbiyyar yawwa amma kuma shi ba yana bukatar tarbiyya babu niyya mai kyau mai kyau to kenan kaga ai- in karantar da qur'ani da hadisi don saboda kawai salar ba don saboda al'umman musulmi ba aqidar su Aha.
da tarbiyyar su ta gyaru An to ai aka dauka Allah tun na kamata a faru faɗi. An faɗi gaskiya.
to don haka haƙuri haƙuri tabbas duk abin da kaga an kai ga nasara An yi haƙuri.
haƙuri ne aka sa a cikinsa a kowane ɓangare na rayuwa kaga yanzu maganar da mun kai ta kasuwanci duk kasuwancin da za ka shiga a duniya idan ka zo ka tambayi masu wannan kasuwancin sai baka harkokin sai a- sai a hankali alhali kuma su ta wannan kasuwancin suka samu motoci da gidaje wani ba har kamfuna gare shi cikin wannan kasuwancin amma suka ji a ce maka kai harkokin nan sai a hankali to in sai a hankali ka ga so in duk sana'ar duniya duk aikin duniya duk makarantar da ka je ce ma za a yi sai haƙuri to in baka yadda ba ka yi haƙurin za ka fara ne ba kaga ba za ka fara ba misali kuma yanzu idan muka dubi eh, bangare na aure saboda mu yanzu nan kaga ana ce muna kuɗi ne suke sawar rashin ba mata kuɗi shi yake sawar aure yana mutuwa ba gaskiya bane idan aka dibi kasashen da suke da wadata yanzu kamar kasashen dolul kharij irin su kasar saudiya irin su kasar kuwait duk duniya rahoto ya fito a shekarun baya babu inda aure ke mutuwa irin kasar kuwait Mm.
a duniya gaba ɗaya kafkaf Ba saboda wani.
me ya dalili Ai, Hadda hadda hadda nan wurin a a wannan wurin musai ba duk duniya aka ce sun zo nan sun A, haba, sun- wallan.
sun yi bincike nan ko ko yi wallan bincike wallah ka san abin da ya sa Ye?
saboda wadata Mm.
tana sawan mutum ya ɗauki komai ba komai ba
amma ku kaga malamin ga labaran da ke so mana an ce sun hirko a wuri wa larabawa Larabawa.
a'a ban da kasar koyata da khalij khalij ne ce ai ban ce dukkan larabawa ba ina magana ne kan wani yanki daga cikin yankunan larabawa mun ji wannan da kyau to kuma me yasa wannan yawan sake sake yayi yawa rashin hakuri ne. mu ne sai a zo a ce guda ba a kai wa mata sadaki mai yawa ba a sassun condition shi sa arme ke mutuwa wallahi in an ka diba matan da ake sawa cikin condition su ne ma auren su ke zai mutuwa gidajen masu hali da wadata aure ya fi mutuwa a kasashen a wadajen su auren da kakakin namu da iyayen mu suka yi yan biyu dala uku sadakin su kuma sai a samu ƴaƴa da jikoki su da ɗari biyu amma munin sai a zo a kai sadaki akwai auren da aka yi miliyan sittin da hudu aka kai na sadaki auren bai yi wata shida ba akwai auren da aka kai miliyan ɗari da saba'in da hudu a nan Nijar ne kuma auren nan bai jima ba da abin da ya kama da haka akwai abin da wani so na faɗa auren da an ka kashe kuɗin gyaran hanya kaɗai miliyar biyu aka bayar kuma a nan Nijar aka yi shi ba sadaki ba amma kuma auren nan bai wuce wata shida bayan mutu da haka a daina mu na ƙarya ya'ya mata mu sa haƙuri ta haka aka same mu kuma ta haka za mu samu wasu har mu samu wasu tarbiyya an nuna mu da lokaci ya ya halin sa abin da ya samu abin da muka samu ina akaramaka Allah wannan za mu ja burki mu dasa aya sai kuma wani lokaci idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama ko a nan ko a wani wuri za mu karasa wannan maudu'in insha Allah Allah ya saka da alheri a madadin ɗan uwa Malam Abdul Malik ya ziyarto mu yake amfanar da mu da Almajirin Malam.
wannan alkhairora Allah ya saka da alkhairi ni ɗan uwanku Musa Buhari da na gabatar da shi muna yi ma Allah godiya kuma wannan gidan rediyo Allah ya saka da alkhairi amin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh